alhamdulillah yan uwa kamar yadda aka saba kowace shekara idan a ranar 29 ta yi ana zuwa gidan sarki don a tabbatar da ganin wata duk da wannan watan an samu saɓani mai ɗumbin yawa kwarai da gaske domin wasu a wurinsu ma yau talatin wasu kuma jiya ne ake 29 to kamar yadda shi sarkin musulmi ya dauka cewa yau shi ne 29 tsarayi halin dai an je gidan sarki an zauna kuma a nan dai garin kano ba ga wata ba ba wanda ya ga wata a nan kano ba wanda ya kawo rahoton an ga wata amma sarkin musulmi ya sanar da cewa shi an ga wata muna zaune ma ya bugo wa sarki cewa an gani a can sokoto an gani a maiduguri an gani a dutse an gani a gwanzo an gani a wurare ne ya fi ashirin inda ya ce an ga wata saboda haka gobe shi ne ɗaya ga wata ramadan to Allah ya nuna ta mana don wace a shagalar ibada a shagalar da wannan wata mai albarka kar a yi amfani da shi wajen ko hira ko hutu ko wani abu a shagalar da karatun alkur'ani gala kuma da duk abin da shari'a ta yi ja hankalin mu akai na karewa a wannan wata ta yi kokari mu ga cewa mun kare ta kuma rayuwa da ake na dare tarawih da sauran abubuwan da ake kama na ibada ba daure a ci gaba da Allah ya maimaita mana za mu taɓa karatu ko da rubuyi ne sai mu yi tun na ga akwai sauran lokaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنتشوا رحمكم الله
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك الذي قصصنا عليك وكانك أبن مكتشف سرقاتي غريك wato zalika zalika allazi qasasna alayka wancan ka shine abin da muka kissasa wato gare ka wa man aqaba wanda wato ya saka wato ya ukuba min rumi daga mu'minai bi misli ma uqiba da misalin abin da wato aka zalunce shi aka masa ukuba da shi zulman bisa zalunci min mushrikin daga mushrikai ai qatalahum ma'ana da ya yake su kama qatalu kamar yadda suka yake shi fi shahr al-muharram ya cikin wata mai alfarma thumma bugiya alayhi sannan sai kuma wato aka yi zalunci gare shi minhum daga gare su ai zulma aka zalunce shi bi isra'i da fitar da shi min manzilihi daga gidansa to wannan la yansurannahu Allah wallahi Allah zai taimake shi inna Allah la huwa Allah mai rangwame ne ga mu'mine kuma mai gafara ne lahu gare su an kitaliyin ga yakin su fi shar haram cikin wata mai alfarma
ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير وانت عنك تيمكو بأن الله توسع الله كين يكي شكد دري تكيني كما يشكد واتويني تكين دري أي يدخل كل منهما في الآخر إلا شكد كون لك تكين تكين لنوانسا bi an yaji da bishi dan wannan sai ya karu da abin da aka shiga masa da shi wa zalika wannan kuma min asari qudrati yana daga alamu wato ikon ubangiji allati biha an-nasr wato wato taimako ma take da ita mana tunda wato wannan yana nuna kudurar ubangiji to taimakon ma yayi da kudurarsa ne ikon sa ne wa Allah dan cewa Allah da cewa Allah kuma sami'un ji ne du'a al-mu'minin wato al-kiran mu'minin da addu'ar su basirin kuma mai gani ne bihim da su haitu da ala fi muhimmul imana yayin da ya sanya wato al-imana imani bihim a cikin su fa ajaba du'a'an kuma sai amsa addu'ar su ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وسانك تيمكو أي أيضا بلا بأن الله سبحانه الله شيء الحق أي الثابت ثبتتشي wa'anna ma ya tsuna min duni cewa abinda wato mushrikai suke bauta wa kuma bayan Allah huwa asnamu su ne gumaka huwa al-batil shine wanda yake batil ya azzail mai gushewa wa anna Allah cewa Allah dai huwa al-ali shine madaukaki ay al-ali mai ɗaukaka ala kulli shay'in bisa kowane abu kudar da yi da ikonsa alkabir wanda yake mai girma allazi yasbiru kulli shay'in siwahu wanda kowane abu yake kankanta an dai wato wurin Allah ne
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة tun baka yi sani ba ne cewa Allah shi ne ya saukar da ruwa wato daga sama ai matsalar ruwan sama in ya saukar da shi fata zuyul ardu sai ƙasa ta zama to ai gari mu zarratan tana a baiwa kore an mai da ita kore din da ba ta da tsirrai wa haza wannan min asir qudrati yana daga alamun ikon ubangiji inna allaha إن الله لطيف inda خبير Allah latifin mai tausasawa ne bi ibadihi da bayansa shi ikhrajin da ba cikin fitar da tsirrai bil ma'i da ruwa kabiru ko masani ne na batini bi ma fi qulubihim da abin da yake cikin zukatansu inda tasirul madar yayin jinkirin wato wato madarin له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني abin da shi الحميد yake cikin sammai da abin da yake wato cikin kasai lahu na ubangiji ne ala jihatul mulki bisa jihan mallaka wa inna allaha yasunde da cewa kuma allah lahu al-ghani shine wadatacce an ibadatihi an ibadihi gaburan bayansa wato ya wadatu gaburan su ko da ba su da shi wadatacce ne alhamidu ai abun yabo da auliyayi alhamidu mai yabo kai li auliyayi ga masoyansa ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم alam tara shi baka gani bane Allah cewa Allah shine ya hore muku wato abin da yake cikin ƙasa ne albahaim ne daga dabbobi wato wal fulka ya hore muku kuma a kusa da jiragen ruwa wanda suke gudana fil bahar a cikin wato kogi lil rukubi saboda hawa wal hamd da daukar kaya ya amrihi ai bi iznihi da izininsa ga tunan za ka ga katon jirgin ruwa ya dauko wato gari guda amma yana tafiya a cikin ruwa bai nutse ba duka da ikon Allah ne eh wai su ku sama ubangiji kuma baka san shine yake rike sama ba nan an taka daga tawado Allah ya rubuta kasa ai duk wannan bai faru ba illa bi iznihi sai dai da izinin sa fatoli ko na balle in su hado in ba ubangiji ne wato ya wato ba inda ubangiji in ba ubangiji ne ya rike ta gaban hado ba ta hado fatoli ko sai ku halaka inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah wato mai tausa ne mai jin kai da nasu da mutane في التسخير في هوري ولا مول امساك كامل و وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور shi ubangiji dai shi ne wanda ya yaya ku bil insha'i wato da farawa sannan kuma shi ne yake matar da ku in lam tahai ajalikum yayin karewa azuzuran ku sannan kuma ubangiji shi ne yake ku zai raya ku inda alba'ati yayin da wato yayin tashin alkiyama yayin tashin alkiyama wato shi ubangiji shi ne wanda zai wato zai raya ku inna wato wato innal insana san dai mutum shine mushriki laka burun wallahi ne kafir tuwa ne da amillahi ga nimomin Allah bi tarki tauhidihi da barin kadaita shi لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ولا ينافئنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم da kullum ummatin da Allah man saka mun sanya shari'a ga kowace al'umma wato bi fasi sino kasra man saka ko man sikan ai shari'ata mun sanya shari'a ga kowace al'umma kum nasikuhu su dai masu a masu aiki ne amiluna masu aiki ne bihi da wannan shari'a fala yunazi'unnaka fil amri wato fala yunazi'unnaka bil amri wato kan wanda ya yi wato jayayya da kai yura wato wato fala yunazi'unnaka kan wanda ya ya ja da kai yurad bi la tunazihum ana nufi da la fala yunazi'unnaka dinnan ai la tunazihum kakkai jayayya da su bil amri cikin lamarin nan na azabi hata a bayyanka in kalu yayin da suka faɗa suka ce abinda Allah ya kace to a haƙu an ta akulu shine mafi cancanta ku cibi min ma kasaltum daga abinda ku kuka kace ma'ana abinda Allah ya kace shine mushe mushe ya mutu ba a yanka ba wato suna cewa to wannan mushe Allah ne ya kace shi to dan me za a ce ba za su huje ba ai abin da Allah ya yanka to shi ya fi cancanta ma ku ku ci ba abin da kuka yanka ba Allah ya ce to kakka jaya da su a cikin wannan ka rabu da su ƙasa ne sun riga sun ɓace wadda ila duka kai kira zuwa ga wato addinin ubangijinka innaka la ala hudan mustaqim kai kana bisa shari'a ya addinin addini mustaqimin madaidaici وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون idan suka yi jayayya da kai in jadu luka in suka yi jayayya da kai fi amrin din cikin lamarin addini ba kulka ce Allahu alamu Allah shine masani da abin da kuke aikata kuma zai saka muku alaiya kansa wa hadha qabla al-amr bil qital wannan shi gaba umarni ne da yaki الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Allah ne zai hukunci tsakanin ku ya ku mu'mine wal kafirun da kafirai zai hukunci tsakanin ku ranar alkiyama fi ma kuntu fi tasalimun shi abin da kuke sabani ko kasance kun- kuna sabani a cikin sa da an ya kula kullu bi an ya kula za to kullu fari min al fariqain khilafa qawl al ahir da an ya kula kullu min al fariqain kowanne daga cikin jama'an nan guda biyu ya faɗi sabanin wato abin da dan uwansa yake faɗa
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير sun ba kai sani ba ne istifhami ne na takriri ai ka san cewa annallaha cewa Allah shine ya to ya san abin da yake cikin sama kuma ya san abin da yake cikin ƙasa inna zalika san dai wannan abin da aka ambata nan abin da aka ambata nan yana cikin littafi shine al-lawhul mahfuz inna zalika san da cewa zalika wannan nan ka ai ilimin wa zikira ilimin abin da aka ambata yasimun ai sabin sa sauka ne alallahi ga Allah ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نذير ai musulkai suna bauta wani abun bauta min dunin lahi koma bayan Allah malamin da zirbihi su tsanin abinda Allah bai saukan musu da wata hujjawa wato a kansa ai shine al-islamu gumaka wa ma laysa lahum bihi ilm da abinda ba su da ilimi lahum ba ilimi lahum gare su bihi da shi annaha to ai ta alihatun alloli ce wa ma lizalimin min nasirin ba wani mataimakin lizalimin daga azalimai bil ishraki da yin shirku ayyam lau anhum azaban lahi da zai kare su gaban azaban Allah وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر mai za su zai alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu min alqur'ani daga alqur'ani bayyinatin ay zahiratin mabayyana halin halin ne ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkara sai ka ga wato abin ki fi wujuhil ladina kafaru a cikin fasafin wanda suka yi kafirci ai sai ka ga al-inkara ki laha gare ta ai asarahu za ka ga alamar sunan karaha da daga ki wal abuta da kamewa fuska ya ka nuna يكادون يسطون بالذين يتلون, يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina wato suna kusata su afka wa inda suke karanta musu ayoyin nan namu ay yaquna su afka bihim asib bil badji da danka eh wani ka ce abu wani abu ka gaya musu ka ce bala ba ku labari ba da mafi sharri mun zalikun ga wancanan ku ai bi akraha ga mafi abin ki ilaikum zuwa gare ku min alqur'ani daga alqur'ani almaslu abun karanta alaikum gare ku ba zan ba ku labarin wanda ya fi wannan kiyuwa gare ku ba ko wannan shi ne wuta wa da hallahu allazina kafaru Allah ya alƙawarin ta yayin kwanta ga wanda suka kafirci bi anna masirahum cewa makoma su ilaiha zuwa gare ta ne wa bi isal masir makoma ta mugunta hiya ita يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وهو الطالب والمطلوب ya yi wannan su ya ku mutane mutanen maka ake nufi domin musulun an suka misali ba san wula ku saurare shi wa huwa shi misalin nan shine inna ladina tad'una min dunillahi kun ga dai wato abin da kuke bauta wannan ko ba bayan Allah wato ai gairi wani sa humul asnam sune kuma ka lan yahluqu zubaba ba za su iya halitta ko da kuda ba ismu jinsin sunan jinsi ne wahidu eh wato mufradinsa shine zubabatu ya qau al muzakkar wal muannas wala yustamma ko da sun hadu sun taru wato lahu saboda wato halitta ta ba za su iya ba wa in yuslubuhum zubabu shay'an idan wato kudaye sun ce musu wani abu mimma alaihim daga abinda wato suka shafa yake kansu min tsibi ne daga turare wasu afaran da zafaran almudassahuna bi abun kwabawa da shi la yasan izuhu minhu ba za su iya dawo da shi minhu daga wato wannan kudan ba li ajzihim saboda gajiyawarsu to fa kaifa ya abu duna shuraka lillahi ya za su rika bauta wato abokan tarayyar bauta ga Allah ga Allah ta'ala haza wannan amrun lamari ne mustagarabun abun ganin bakuncinsa abbar anhu biduruba musulun an wato an taɓa misali ko kuma ce an yi ta'diri da shi da aka ce duriba musulun ba san ulahu ko to da uku talibu ai shi a talibu al'abidu shine bautar ya raunar wal matlubu da abun bautawar ma Allah haqqa qadri inna Allah la qawiyyun aziz ba su girmama Allah hakikan girmama shi ba yayin da suka tara wani abun bauta biyu da shi wato duk wannan abin da suke bauta wannan ba zai iya kare kansa daga abin da wato kudaye sun ce masa ba eh ba zai iya kare kansa ba ko kuma ba zai iya kwato abin da wato kuda ya sun ce masa ba eh wala yantasibu wato minhu ba zai iya kwato shi daga wato kudan ba idan kuda ya hau kansa ya dan cinci wannan turaren da ya da ya shafa to ba zai iya kama kudan nan ya kwato wannan turaren ba inna Allah dan dai Allah la kauye wallahi inna Allah dan dai Allah la kauye wallahi ka karba ne azizun kuma magwaye ne ai galibin mai rinjaye ne الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس أو إن الله سميع بصير Allah yana zaɓen manzanni min al-mala'ikati daga mala'iku wa min an-nas yana zaɓa ma daga mutane yana zaɓen rusulan manzanni to nazala wannan ta sauka ne da maƙalin mushrikuna yayin da mushrikai suka ce a unzila alaihi zikru min bainina inna Allah wato inna Allah dan dai Allah wato sami'un alim sami'un masani ne ga abin da suka faɗa basirun kuma mai gani ne wato wato ta sauka wannan ayar da Allah yake cewa wato wannan ayar da Allah yake cewa Allah yana zaben manzanni daga mala'iku kuma yana zaben manzanni daga mutane eh to ubangiji ya faɗi wannan yayin da mushrikai suka ce a unzila alaihi zikru min bainina yaya Muhammadu yana tsakanin mu shi za a dauka a zabe shi a ce an sauka masa da alkurani ga mu mun fi shi kuɗi mun fi shi wato mun fi shi wato jari mun fi shi wato fahimta mun fi shi komai ya za a ce shi za a karɓa shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna Allah dan dai Allah masani ne da abin da suke faɗa basirin kuma mai gani ne liman yattahizuhu rasula ga wanda zai riƙa manzo ya san wanda zai riƙa ba su za su koya wa ubangiji ce ga wanda zai riƙa manzo ba da ya ka jibrila kamar jibrila wa mika'il da mika'ila wa ibrahim da ibrahim wa muhammad da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gairuhum da wani wato wato wa gairihim wa muhammadin da annabi muhammad wa gairihim da wani sallallahu alaihi wasallama يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ubangiji ya san abin da yake gaban su da abin da yake bayan su ai abin da suka gabatar da shi da abin da suka jinkirtar da shi da abin da za su aikata nan ga- da abin da wasu suka aikata da da kuma abin da za su aikata nan gaba wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ake mai da dukkan al'amura يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم yabo تفلحون ya ku wa'anda kuka yi imani irka'u ku yi ku'u wasjudu ku yi sajada ai sallu ku yi sallah wa abudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku ma'ana wahiduhu kadai taji ku kadai ta ubangijinku wa fa'alul khaira ku aikata ayyuka na alkhairi kasilati rahimin kamar sadu zumunta wa makarimil akhlaqi da wato dabi'u wanda suke kyawawa la'allakum tuflihuna haqiqa ku in kun haka tafuzuna kwa rabota bil baqa'i da zuwa fil jannati a cikin aljanna وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم Mhm. wato ku yi jihadi cikin wato jawa to wajahidu ku yi jihadi billahi cikin ɗaukaka addinin Allah ai da iqamatu dini saboda tsayar da addinin sa haƙa jihadi mutuƙar wato wato jihadin sa bistibraji daqati da zuba dukkan iya bin ikon ku biya a cikin sa wa nasbu haqqa da nasabta haqqa din nan da yake haqqa jihadihi ala al-masdari ya masa nasba ne bisa masdari ko waje ta ba ku ubangiji shine ya zabe ku ai iskarakum shi ya zabe ku da jini ga addinin sa wa ma ja'ala alaykum min mutijin min kharaji ubangiji bai sanya muku kunci ba bai sanya kunci gare ku ba a cikin addini ai dikin kunci da an sahalahu shine ya sauke shi inda darura yayin wato larurai kal kasri kamar rage sallah yayin tafiya idan mutum zai tafiya ko kuma ya tafiya tafiyan nan har ta kai wato mil 48 to sai ya kasurin sallah in kuma zai kwana uku in kuma ba zai kai kwana hudu ba kai eh amma zai huce kwana hudu ba zai kasuru ba kun ga wannan wato sauki ne wata yammu da yin taimama idan mutum bai da lafiya ba zai iya taɓa ruwa ba aka ce ya taimama in kuma ruwan da zai samu kan aje ruwan akwai hadari shikenan sai ya taimama da sauran hukunce hukuncen taimama wa aklul maitati da cin kuma mushe ya halatta mutum ya ci mushe amma idan babu abin da zai ci kuma har ta kai shi ga zai hallaka in ba abin da zai ci kuma zai hallaka sai mushe to shari'a ta yi rangwame shikenan ya je ya ci mushe wal fitr ubangiji kuma wato ya yi masa rangwame da ya ci abinci wato da rana a watan ramadan limaradin saboda wato jinya lil marad saboda jinya wasu fara da tafiya idan zai tafiya tafiya wato kasu ta gai wato tafiya ta kasar to amma ta rangwame shi saboda wahalar tafiya millata abikum ibrahim wannan addinin ubaban ku ne ibrahim annabi ibrahim wato mansubun an masa nasaba ne bi nasil khabir da shine wato mai hafuta shine kafi eh addinin annabi ibrahim ne ibrahim din nan shi kuma adabu bayani domin cewa millata abikum wato addinin baban ku ne to sai adabin bayani yace ibrahim ya bayyana dan ka san waye ne ko wacce bakum Allah shi ne huwa sammakum هو سمعكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير huwa ai Allah Allah shi ne sammakum almuslimin ya ambace ku musulmai min qablu tun da wai ai qabla hadhal kitab kafin wannan littafi wa fi hadha kuma ya ambace ku musulmai a cikin wannan littafi alquran alqurani li yakuna rasulu shahidan alaikum dan manzo wato idan shi ne mai shaida gare ku yawan kiyama ranar alkiyama annahu cewa shi ballaga ku ya riskan muku da aike wata kunu ku kuma al'ummarsa an tuku ku zama shuhada shaidu alal nasi ga mutane anna rusulum cewa a manzannin su ballagatuhum ta wato riskan musu da aike shine wato aka ce ranar alkiyama wato idan al'ummatai suka zo aka tashi alkiyama za a yi hisabi to shine sai ubangiji ya ce da al'umma manzanni sai ya ce da su me isa ba ku biyayya ba me isa ba ku imani ba sai ce ai mu sako bai zo mana ba sai a ce a je a nemo manzannin idan aka kira manzo sai ce a ubangiji ya ce bayan kuma ya fi kowa sani shi ubangiji sai ya ce ya ba kai rikar da sako ba sai ce ya ubangiji ai na rikar musu da sako an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai ce sai ubangiji ya tambaye shi to shikenan waye ke lakka shi ka rikar musu da sako sai ce al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai a kirawo al'umma manzo Allah ga al'umma manzo Allah suka zo sai ubangiji ya bayan ya fi su sani sai ya ce to ga annabi wane manzo wane ya ce ya riskar da ake amma al'ummarsa sun ce bai riskar musu da ake ba to amma an tambaye shi waye shaidarsa ya ce ku ne shaidarsa to saboda haka yaya ne za ku ce sai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce a ya ubangiji ai ya riskar musu da aike an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai al'umma annabin sai su ce a ya ubangiji ya za su yi mana shaida bayan mun riga su ai sai da suka muka zo muka gama zamanin mu sannan su kuma suka zo sai ubangiji ya ce eh ai ku haka ne domin bayan su kuka zo sai ubangiji ya ce to a to ku al'umma al'umman muhammadu ya za ku musu shaida ai sun riga ku ya kuka kuka san shi a al'umma za su ya ya ubangiji ai kai ka aiko mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka bashi alqur'ani kai ka gaya mana kisa duk abin da aka yi tsakanin manzanni da al'ummarsu kai kuma zancen ka haka yake duk abin da ka faɗa sai Allah sai ce eh haka ne an karɓa shi da al'ummar manzo Allah shi ke nan ku da ni to shi ke nan sai a karɓi shi da manzo Allah shine Allah yake cewa huwa samakum almuslimina min qabl la wa fi hadha li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum ku al'umma manzo Allah manzo Allah zama shaida akan ku yawmal qiyamati ranar alqiyama annahu ballagakum wa takunu antum shuhada Allah ku kuma ku zama masu jeda alal nasu bisa mutanen wato sauran manzanni cewa manzanni su rikkan musu da ake wa ta aki musu salata ku tsaye da sallah ai dawo ku dawwama alaiha akan sallah wa atu zakata ku bada zakka wa atasimu billahi wato ku dogara ga Allah ai ku ubihi wato ku aminta da shi huwa maulakum ubangiji shine mataimakin ku majibancin al'amuranku wa ni'mal maula ma dallan mai taimako majibanci huwa shi ubangiji wa ni'mal nasir ma dallan annasir mai taimako lakum gare ku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to yan wajen mun bayanin bayanin ganin wata kuma an ga wata sai a je kuma a shirye-shiryen ɗauka azumi kuma a yi niyya eh niyya wato dole mutum in zai yi ibada ya yi niyya inna mal a'malu bin niyyati wa inna mal kulli imrin ma nawa eh to kuma kamar yadda yake a matsayin mutum imam malik wanda yau da in yi mutumin da ya yi niyya yau da daddare ke niyyar azumin wata ramadan to ba sai lalle ya yi niyya kullum ba eh niyyar nan guda ɗaya ta isa maka duk wata to amma idan aka samu wata fatara masala ce ko mutum ya yi tafiya ya ci ko kuma ya yi rashin lafiya ya sha azumin to yanzu zai kuma ɗauka sai ya yi wata niyyar da ya ci gaba da azumin sa eh to Allah ya samu dace wai da ya hankalin mu zuwa ta ibada a cikin wannan watan wannan wata ne na ibada eh Allah yana rubanya ayyuka Allah a wannan watan yake gwanjar rahama cewa waye zai dauka saboda haka mu kokari mu ga mun dauka eh mu samu rahama ubangiji mu samu yanci daga wuta alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka a gaba a ganin malam mai jan baki shi bai ji daɗi ba ne eh muna fata yanzu za a yi addu'a za mu tashi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya amin ya ƙara masa lafiya amin فاتحة صلاة الفاتح فاتحة صلاة الفاتح فاتحة